أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta talata a yau muna 27 da uku ko 23 ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1445 wanda ya daidai da biyu ga watan hudu shekara ta 2024 miladiya ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma wadda muke gabatarwa a cikin suratul baqara a jiya in ba mu manta ba mun tsaya kan aya ta 112 بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون wannan ita ce ayar da muka tsaya a kanta a jiya yau insha Allah ta'ala za mu tashi a kan aya ta 113 muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya mana albarkacin abin da za mu karanta ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci Allah madaukakin sarki ya karba daga gare mu Allah ta'ala ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون Allah ta'ala ya ce wa ƙalatil yahudu yahudawa suka ce laisatin nasara ala shay yahudawa suka ce nasara ba sa tafiya akan komai na daidai ko hujja wa ƙalatin nasara su ma nasara suka ce laisatil yahudu ala shay suka ce yahudawa ba sa tafiya akan komai na dalili ko hujja wahum yatluna alkitab kuma dukkansu suna karatun littafi kazalika qala alladhina la ya'lamuna mithla qawlihim kamar haka ne waɗanda ba su sani ba waɗanda ba su da sani suka faɗi irin maganar da waɗannan suka faɗi fallahu yahkumu bainahum Allah shine zai hukunci tsakaninsu fi ma kanu fihi yaftalifun cikin abin da suka kasance suna sabani akai a ranar tashin alkiyama wannan ayar a karan farko tana nuna mana yadda yahudawa da nasara suke tanakudi da tabagudi da ta'anudi tsakaninsu mana yadda suke ƙoƙarin warware junansu da yadda suke jin haushin junansu da yahudawa da nasara idan aka zo maganar yakin musulunci za a yaƙi musulunci to ba yahude da ba nasare suna iya haɗa kai domin a wajen za ka gane cewa alkufur millatun wahida za ka gane cewa kafirci hanya ce guda ɗaya a wannan lokacin amma in aka zo batun kowa ya tsaya a kansa da kansa to a wannan lokacin ne za ka gane cewa yahudawa ba su ƙaunin nasara nasara ba su ƙaunin yahudawa amma in an zo za a yaƙi musulunci to tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta zaka ɗauka kansu a haɗe yake amma zukatansu a rarrabe suke to shine Allah ta'ala ya ce wa qalatil yahudu laysatin nasara ala shay Allah ta'ala ya ce yahudawa suka ce nasara ba sa kan komai na dalili ba abin da suka rike na hujja wa qalatil nasara laysatil yahudu ala shay su ma yahudawa suka ce nasara ba abin da suka rike na hujja ba su da komai dalili duk abin da suke na addini da molanka suke yi Allah ya ce wa hum yatluna alkitab kuma dukansu suna karanta littafi suna karatu Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda yace lokacin da kiristoci daga garin Najran suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi wasallama suna zaune sai ga mato malaman yahudawa su ma sun zo ga nasara sun zo ga yahudawa su ma sun zo da aka a wajen sai suka fara jayayya a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai wani cikin yahudawa shi wanda ake kiran shi da rafi' ibn huraimala sai tashi ya ce ma antum ala shay'in ku ba ku akan komai duk abin da kuke yi kawai molanka ne ba ku da wani hujja wa kafara bi isa wa bil injil ya kafirce ma annabi isa ya kafirce ma injila ya nuna cewa da injilan da annabi isa duka ƙarya ce saboda haka ya ce ku nasara abinda kuka rike nan fa ba gaskiya bane wa qala rajul min ahli najran min nasara lil yahud sai wani daga cikin kiristoci da suka zo nasara da suka zo daga ƙasan najran sai ya ce ma yahudawa ma antum ala shay'in yace ai ku ne ba ku kan komai wajahada nubuwata musa wa kafara bit tawrat ya yi jayayya game da annabcin annabi musa ya ce ma batun ma allah ya aiko annabi musa da annabci wannan ma dukariya ce babu ita tatsuniya ce ya ce a tauran ma dukariya ce ba a saukar da ita ba yanzu kaga shi wancan ba yahudin ya ce ma wannan nasaran ba kwa kan komai a taura da linjilan ma dukariya ce shi wannan ba nasare ya ce ma yahudawa ba kwa kan komai annabi musa din ma da injila da tauran duka ƙarya ce wancan ya ce annabi isa da injilan duka ƙarya ne ya ce fa'anzalallahu fi zalika min ƙaunihima da suka faɗi wannan maganar sai allah ya saukar da aya ya ce wa ƙalatil yahudu laisatin nasara ala shay'in wa ƙalatin nasara laisatil yahudu ala shay'in wahum yatluna alkitab shine ma'ana yahudawa sun ce nasara ba sa kan komai na hujja nasara suka ce yahudawa ba sa kan komai na hujja alhali ko suna karanta littafi menene ma'anar suna karanta littafi sai ce ai inna kullun yatlu fi kitabihi tasdiqa man kafara bi ai kowa a cikin su a cikin littafinsa yana karanta littafin shi ya gaskata abin da ya kafircewa ai yakfurul yahudu bi isa wa indahumut taura. yahudawa sun kafirce ma annabi isa bayan kuma akwai attaura a hannunsu fi ha ma a khazallahu alaihim ala lisani musa bi tasdiki bi isa a cikin attaura akwai alkawarin da allah ya yi da su cewa in annabi isa ya zo za su gaskata shi kuma su yi imani da shi wannan alkawari ne allah ya yi ta harshen annabi musa wa ma ja aminat taurati min indillah da kuma abin da ya zo a cikin attaura daga wajen Allah wa kullun ya furu bi mafi yadi sahibihi ta ka sai aka wayi gari dukkansu da yahudawa da kiristoci dukkansu suna kafirce ma abin da ke wajen dan uwansu wannan bai yadda da wannan ba wannan bai yadda da wannan ba duk ba su yadda da wannan ba duk yadda zaka ga yahudawa da nasara kamar kansu a haɗe to ina tabbatar maka cewa haɗin kan nasu na ƙarya ne domin dukkansu ba wanda ya da kowa a cikinsu ba yahude ba zai yadda kirista ya zama shine jagoransa ba kirista ba zai yadda ba yahude ya zama shine jagoransa ba babu ga maciji tsakaninsu amma kamar yadda nake ambatawa in an zo yakin musulunci batun yakar musulunci to a wannan zaka gane cewa kansu kamar a haɗe yake a nan ne zaka ga tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta al'imamu katada Allah ya mishi rahama ya ce wannan faɗin ayan wa ƙalatil yahudu wani laisatin nasara alashe wa ƙalatil nasara laisatil yahudu alashe in wani mitulun kitab ya ce kanat awa'ilun nasara kanat awa'ilun nasara alashe in ya ce farko-farko addinin nasara suna tafiya akan wani abu na hujja walakin na humubta da'u wata farraku sai dai sun yi ta kirkiran abubuwa sun yi ta kawo bidiyoyi a cikin addininsu da haka sai suka karkasu suka rarrabu wa qalatil yahudu laysatin nasara ala shay saboda haka sai nasara yahudawa suka ce to ai yanzu nasara ba sa kan komai ba sa kan jama'a na tunda da suna bin attau suna bin linjila amma yanzu sun kirkiro abubuwa da babu a cikin injila daga baya kuma sai kansu ya rabu to shine yahudawa suka ce to ai nasara sun yi ma yi watsi da littafinsu laysatin nasara ala shay wa qalatin nasara laysat alyahudu ala shay yace bala qad kanat awailul yahudi ala shay walakinnahum mubtada'u wa tafarraqu yace eh su ma yahudawa farkon su suna kan wani abu na hujja suna riko da attaura sai dai daga baya suka kirkiri wasu abubuwa suka rarrabu wannan ya ja musu kirkiran abubuwa da rarrabuwa ya ja dama Allah ya ce wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyina waɗanda aka ba su littafi ba su tashi rarrabuwa ba su raba kansu sai bayan hujjoji bayyanannu sun zo musu sai da Allah ya zo musu da hujjoji bayyanannu saboda haka Allah ta'ala ya ce wa qalatil yahudu laysatin nasara ala shay'in wa qalatin nasara laysatil yahudu ala shay'in wa hum yatluna alkitab Allah ya ce suna karanta littafi ai wa hum ya'lamuna shari'ata at-taurati wal injil suna sane da shari'o'in da ke cikin at-taura da injila kullum minhuma qad kanat mashru'atan fi waqti kowanne a cikin su da at-taura da injila shari'o'in da suke ciki ana amfani da su a lokacin da Allah ya saukar kamar yadda yanzu kaga alkur'ani shine littafin da muke amfani da shi to su ma lokacin da aka saukar da attaura da linjila to lokacin attaura zamanin sa kenan shine shari'an Allah lokacin injila zamanin sa kenan shine shari'an Allah amma tun da aka saukar da alkur'ani to hukuncin alkur'ani ya shafe duk wani hukunci wanda ba ba alkur'ani ba wa hum yatluna alkitab Allah ta'ala ya ce kazalika kamar yadda yahudawa da nasara suka faɗi hakanan qala alladhina la ya'lamuna mithla qawlihim hakanan waɗanda ba su da sani suka faɗi irin abin da yahudawa da nasara suka faɗi malamai suka tattauna akan suwaye alladhina la ya'lamuna nan suwaye waɗanda ba su sani ba yanzu dai mun ji ai ga maganar yahudawa da nasara ko saboda haka to yanzu Allah ya ce to akwai ma waɗanda ba su da ilimi yahudawa da nasara dai mun ji allah ya ce wa hum yatlunal kitab su suna karatu to su kuma suwaye waɗanda ba su da sanin nan to shine malamai suka tattauna al-imamu rabi' ibnu anas da imamu qatada suka ce wa qalatin kadhalika qala alladhina la ya'lamuna ay wa qalatin nasara mithla qawli al-yahudi wa qilihim yahudawa nasara su ne suka faɗi irin maganan da yahudawa suka faɗi da haka suka ce to suna ganin cewa yahudawa nasara su ne waɗanda ba su da ilimi ɗin su ne abdallin kenan ɓatattu waɗanda suke aiki babu ilimi su ne nasara to ibnu jiraidin sai ya ce na tambayi al'imamu abba na ce da su na ce da shi man ha'ula illazina la ya'lamu su waye waɗanda ba su da ilimin nan sai ce umamun kanat qabla yahudi wan nasara wasu al'ummomi ne da suka zo gabanin yahudawa da nasara wa ƙwablar taurati wal injil sun zo kafin a saukar da a taura da linjila saboda haka kenan wannan maganar ta yahudawa da nasara to shine allah ya ce ka zalika ƙalar lazina la ya alamu na mitla ƙaurihi hakanan waɗanda ba su sani ba hakanan suka faɗi irin maganarsu shi yasa za mu ga a can gaba can ƙasan shafi za ka ji nan allah ya ce kuma ka zalika ƙalar lazina min ƙablihim mitla ƙaurihim ta sha ba hat ƙulubuhum hakanan waɗanda suka gabace su hakanan suka faɗi irin wannan maganganun nasu wa qala alladhina la ya'lamuna law la yukallimuna Allahu aw ta'tina aya kadhalika qala alladhina min qablihim mithla qawlihim tashabahat qulubuhum hakanan waɗanda suka gabace su suka faɗi irin maganganun su saboda haka zukatansu sun yi kamanceceniya to kaga kenan tunda ana maganan yahudawa da nasara sai aka ce min qablihim to kaga ashe allazina la ya'lamuna sun zo gabanin yahudi da nasara kenan sun zo gabanin a saukar da at-taura gabanin a saukar da injila al-imam al-qurtubi rahimahullahu ta'ala yace malamai jamhur na malamai sun tafi akan cewa allazina la ya'lamuna sune kuffarul arab sune kafiran larabawa li'annahum la kitaba lahu saboda basu da littafi saboda haka Allah ya ce musu la ya'lamun ba su da sani su kuma yahuda da nasara ai mun ji Allah ya ce wa hum yatluna alkitab su suna karatu saboda haka Allah ta'ala ya ce kazalika qala alladhina la ya'lamuna mithla qawlihim haka nan waɗanda suka waɗanda ba su sani ba suka faɗi irin wannan magana shine imamu suddi ya ce larabawan kawai larabawan makka kenan kafirai shine suka ce laisa muhammadun alashe suka ce annabi muhammadu ma ba akan komai yake na addini ba shi ma wai akan bata yake subhanallah da haka Allah ya ce Allah ta'ala ya ce fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyama Allah shine zai hukunci tsakaninsu a ran tashin alkiyama fi ma kanu fihi yaktalifun cikin duk abin da suke sabani akai din nan duk abin da suke sabani akai ran tashin alkiyama Allah zai hukunci tsakaninsu ai mun wuce a baya a aya ta goma sha a mun wuce a baya a cikin suratul baqara nan innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun kaga Allah zai hukunci da akan sunan tashin alkiyama a suratul hajj kuma yace innal ladina amanu wal ladina hadu was sabiina wan nasara wal majusa wal ladina ashraku inna allaha yafsilu bainahum yawmal qiyamah Allah ta'ala yace lallai waɗanda suka yi imani da waɗanda suka bi addinin yahudawa da sabi'awa da nasara da maguzawa da mushirikai ran tashin alkiyama Allah zai rarrabe tsakaninsu Allah zai hukunci tsakani Allah zai hukunci shine fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fi yakhtalifu shine kamar yadda Allah ya faɗi a suratu saba qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqq wa huwa al fattahul alim Allah ya ce kace musu ubangijinmu zai hada mu gaba ɗaya ran tashin alkiyama sannan kuma ya hukunci tsakaninmu da gaskiya Allah shine mai hukunci na gaskiya Allah shine wanda yake mai ilimi Allah madaukakin sarki ya samu dace sai ya ce aya ta gaba ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه له بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون Allah ta'ala ya ce wa man azlamu Allah ya ce wa ya fi zalunci ma'ana ba wanda ya fi zalunci mimman mana a masajidallah an yi fi hasmuhu sama da wadda ya hana a ambaci sunan Allah a cikin masallatan Allah ba wanda ya fi shi zalunci sama da wanda ya katange mutane ya hana su su ambaci sunan Allah a cikin masallatai wa sa'afi kharabiha sannan yayi kai komo da faɗi tashi wajen rusa masallatan Allah ulaika waɗannan ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin bayi dacewa a gare su su shiga sai suna masu tsoro lahum fid dunya khizyun a duniya suna da kunyata wa lahum fil akhirati azabun azim a lahira kuma suna da azaba mai girma wannan aya ta 114 Allah a cikin ayar yana cewa babu wanda ya fi zalunci sama da wanda ya hana a ambaci sunan Allah a cikin masallatan Allah to anan ne malamai suka yi tattauna akan wannan ayar akan suwa ta sauka sannan suwa ake nufi da wannan ayar sai malamai suka yi maganganu kusan guda biyu ko sama da haka amma guda biyu su suka fi shahara a ciki su ne maganganu da al'imamu ibn kasirin rahmatullahi alaihi ya kawo a cikin littafin shi na tafsiri hakanan kuma al'imamu kulɗubi rahimahullah ya kawo a cikin littafinsa aljami'ul yahkamil qur'an magana ta farko maganar abdullahi dan abbasin allah ya kara musu yadda ya ce wannan ayar wa man azlamu mimman mana'a masajidallah an yuzkara fi hasmuhu ya ce humun nasara su ne nasara kenan su ne kiristoci ai haka nan imam mujahid ya ce humun nasara kanu ya tsoro hauna fil baitil maqdis al'aza sun kasance su nasara suna jefa cuta kayan cuta bayan gida da kwatami da menene a cikin baitul maqdis wa yamna'una nasa an yusallu fihi suna hana mutane su yi sallah a ciki to shine Allah ya ce wa man azlamu mimman mana'a masajidallah an yuzkara fi hasmuhu ba wanda yafi su zalunci saboda sun hana a ambaci sunan Allah a cikin masallaci sun hana a ambaci sunan Allah a je ayi sallah ayi ma Allah bauta a masallaci Allah kuma dama ya faɗa mana amfanin masallaci kenan fi buyutin adinallahu an turfa wa yuzkara fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal wannan shine amfanin masallaci to saboda haka ya ce wannan shi ne wannan ayar tana magana ne akan nasara waɗanda suka hana mutane shiga cikin baitul maqdis su je su yi bautan Allah suka hana jama'a suna cutar da su in sun shiga za su yi bautan Allah al-imamu sa'id ya rawaito daga imamu qatada ya ce ula'ika ada'ullahi nasara waɗannan su ne maƙiyan Allah nasara kenan hamalahum bughdul yahudi amalahu hamalahum bughdul yahudi ala an aanu bughtu nasara albabili almajusi ala takhribi baitul maqdis wayannan sune nasara saboda kin da suke yi ma yahudawa wannan yasa suka taimaki buktu nasar wanda yake ba ma guje ne shi suka taimake shi wajen rusa baitul maqdis tunda baitul maqdis a wajen falastin ne a nan yahudawa suka zauna to saboda haka su kuma waɗannan nasara ɗin suna jin haushin yahudawa wannan ya sa da shi wannan buktu na saldin ba ma guje ya zo yana so ya rusa ɗakin Allah baitul maqdis sai suka taimake shi akai to kaga kenan wannan ayar a wannan maganar tana magana ne akan buktu na da kuma nasaran da suka taimake shi al-imamu suddi Allah ya mishi rahama yace kanu zaharu buktu nasar ala qirabi baitul maqdis hatta kharaba sun taimaki buktu nasar akan rusa ɗakin Allah baitul maqdis har ya rusa wa amara bihi an tudraha fihi aljif ya bada umarni yace daga yau wannan masallacin baitul maqdis ya koma wajen zubar da kashi da bayan gida da bola da wato kayan ciki na dabbobi wa inna ma a'anahu rum ala khirabihi rumawa nasara kenan su suka taimake shi akan wannan aikin min ajali anna bani isra'ila qatalu yahya ibn zakariya wai saboda banu isra'ila su ne suka kashe annabi yahya dan annabi zakariya wannan ita ce maganar al-imamu siddi da kuma al-imamu al-hasan al-basri saboda haka kenan wannan ta yana magana ne akan cewa wa man azlamu mimman mana masajidallahi an yuzkara fi hasmuhu wa sa'a fi kharabiha sune yahudawa afwan sune nasara a bisa wancan zancen farko ko wannan zance na taimako wasu afi kharabiya shine sun taimaki wato shi buktu nasar wajen rusa dakin Allah daka da wanda ya rusa da wanda ya suka taimaka masa dukansu azzalumai ne magana ta biyu ita ce maganar da al-Imam Ibn Jarir al-Tabari Allah ya masa rahama ya kawo a cikin tafsirin sa Jami'ul Bayan an ta'wili ayatul Qur'an ya ce wa man ablamu mimman mana a masajid Allah an yi zukara fi hasmuhu wa sa'afi kharabiha ya ce ha'ula ilmushirikun allazina halu bai na rasulillah sallallahu alaihi wasallama yawmal hudaybiya wa bai na an yadda hulu makkata hatta na hara hadiyahu bizi duwa wa hadanahu ya ce su ne wannan ayan tana magana ne akan mushirikan makka saboda su ne suka hana manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shiga ɗakin ka'aba a ranar da aka yi sulhu hudaybiya ranar da aka yi sulhu hudaybiya mushrikai suka hana manzo Allah shiga cikin garin makka ya je ya yi umara to shine anan sai imamu al-imamu ibnu jarir yace to wannan ita ce ma'anar wannan ayar kamar yadda ya kawo daga al-imamu ibnu zaid yace ita ce ma'anar wannan ayar wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fi hasmuhu wa sa'a fi kharabiha ba wanda ya fi zalunci sama da wadda ya hana wadda ya katange mutane daga shiga cikin ɗakin Allah su ambaci sunan Allah kaga mafi zalunci kenan shine wanda ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shiga cikin garin Makka ya je ya umara wannan azzalumi na ƙarshe kenan waqad yace ma kana ahadun yasu wa qala lahum ma kana ahadun yasuddu an hadha albayt wa qad kana ar-rajulu yalqa qatila abihi wa akhihi fala yasudduhu annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu ai a tarihin duniya ba a taba samun wanda ya hana wani shiga wannan ɗakin ba ba a haka ai yace har mutun yakan gamu daga wanda ya kashe babansa nan zai shiga ɗakin Ka'aba amma ba zai hana shi ba saboda suna ganin alfalman ɗakin Ka'aba bai kamata wani ya zo wajen Allah kuma ka tare shi ba faqalu la yadkhulu alaina man qatala aba'ana yawma badrin wa fina baqin yace sai suka ce ai ba zai taba yuwa ba wanda ya kashe iyayenmu a ranar yakin badar kuma ya zo ya shigo cikin garinmu muna nan muna zaune ba zai yi ba saboda in ban manta baya a yakin badar an kashe mutum saba'in cikinsu manya-manya an kama mutum saba'in a cikinsu ya suka ce to wanda ya mana wannan ta'adin kuma ya zo ya shigo cikin wannan ɗakin kuma muna raye suka ce ba zai yi ba ba zai taɓa yiwa ba saboda haka shine magana ta biyu kenan cewa ana nufin mushrikai ne da suka hana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shiga ɗakin Ka'aba ya je umra a ranar da aka yi sulhu na Hudaybiya har Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yanka hadayensa a zituwa inda suke ɗaukan miƙati ya yanka hadayensa a wannan waje ya umarci sahabbansa su yanka hadayensu a wannan gu ya miƙa kansa aka yi masa aski ya ne umarci sahabbai su ma da su miƙa kawunansu a yi musu aski su yi duk abin da za su yi daga nan wajen su koma aka yi sulhu cewa sai shekara mai zuwa kafin su dawo su yi wannan umara din shekara mai zuwa kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo suka yi umaratul qada suka yi umara na biyan bashi da haka Allah ya ce wasa afi kharabiha ay id qada'u man ya'muruha man yu'ammiruha bi dhikrihi wa ya'tiha lil hajj wal umra ta yadda suka hana wanda zai zo ya raya ɗakin Ka'aba ta hanyar ambaton Allah ko ya zo don yayi aikin hajji ko umara da haka shine wannan ma'anar wannan maganar a cewa wannan ayan ta sauka akan waɗannan a ɓangarori guda biyu ko dai wancan ɓangare na nasara da suka taimaka wajen yaƙar baitul maqdis ko kuma waɗannan da suka hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shiga cikin garin Makka don yayi umara shine dama Allah ya faɗa wa malahum Allah yu'adhibahumullah wa hum yasudduna 'anil masjidil harami wa ma kanu awliya'ah in awliya'uhu illa almuttaqun Allah ta'ala ya ce me zai hana Allah ba zai musu azaba ba bayan suna katange mutane daga shiga ɗakin Allah mai alfarma kuma su sun kasance sun ki su zama majibantan Allah ba su zama masu son Allah ba da haka Allah ya ce ula'ika to na'am wannan maganganu guda biyu al'imamu ibn jariri sai ya zaɓa wancan magana ta farko da muka ji wancan magana ta farko da muka ji cewa nasara sun taimaki mai sun taimaki buktu nasar akan rusa baitul maqdis dan yace tunda Allah ya ce wasa'afi kharabiha ai su kafiran makka ai ba su rushe ɗakin ka'aban ba shi kuma buktu nasar ya rushe baitul maqdis din saboda haka sai al-imam ibn jarir ya zabi wancan maganar al-imam ibn kasir shi kuma ya zabi wannan magana ta biyu shine maganar da muka ji cewa ana magana ne akan mushrikan makka da suka hana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shiga dakin Ka'aba domin ya je umra dalili kuma shine maganar abinda abdullahi dan abbasin ya kawo cewa a nasara sun hana yahudawa sallah a cikin baitul maqdis kai ka ce addininsu ya fi ƙarfi sama da addinin yahudawa amma sun fi kusa da su walam yakun zikirullahi min al-yahudi maqbulan ai yahudawa ko da sun ambaci Allah aikin banza suka yi Allah bai bari karba ba hakanan su ma yahudawa iyakanin su ma nasara iz zaka li'annahum lu'inu min qablu ala lisani dawud wa isa ibn maryam saboda ai tun gabanin wannan lokacin Allah ya riga tsine musu albarka lu'ina allazina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun saboda haka wannan ita ce masu ne maganganu guda biyu Allah madaukakin sarki ya samu dace daka Allah ta'ala ya ce wa man azlam mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fi hasmuhu wa sa'a fi kharabiha shine Allah ya ce a suratul tauba ma kana lil mushrikina an ya'muru masajidallah shahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fi narihim khalidun innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin Allah ta'ala ya ce bayi dacewa da mushrikai su ce wai za su raya masallatan Allah bayan kuma su karan kansu sun shaida cewa su kafirai ne waɗannan duka ayyukansu Allah ya rusa kuma in an shiga sun shiga wuta za su dawwama a ciki waɗanda suke iya raya masallatan Allah su ne wanda suka yi imani da Allah da ranar alkiyama suka tsaye da sallah suka ba da zakka kuma ba su ji tsoron kowa ba in ba Allah ba to wannan su ne za su zama cikin shiryayyu sannan a cikin suratu al-fatih Allah ya ce humul ladhina kafaru wa saddukum anil masjidil harami wal hadiya ma'kufan an yablugha mahilla walaula rijalun mu'minun wa nisa'un mu'minatun lam ta'lamuhum an taqauhum fatusibakum minhum ma'arratun bighayri ilm liyudkhil Allahu fi rahmatihi man yasha law tazayyalu la'azzabana alladhina kafaru minhum azaban alima wannan duka ayoyin suna bayani ne akan yadda yahudu yadda nasara a mushrikan makka suka hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa shiga dakin Allah mai alfarma da haka Allah ya ce ulaika waɗannan ma kana lahu bayi dacewa gare su an yi da kuluha su shiga cikin garin makka ko su shiga cikin ɗakin Allah illa khaifin face suna cikin tsoro malamai suka ce wannan khabarun ma'anahu at-talab kamar labari ake bayarwa amma umarni ake bayarwa wayannan da suka hana ku shiga ɗakin Allah din to bayi dacewa a gare su su shiga cikin garin Makka ko su shiga cikin ɗakin Allah face suna tsoro to anan shine al-Imam al-Imam al-Qurtubi yace ya'ani idastawla alaiha al-muslimuna abin nufi shine idan musulmai su ne suka shugabanci ɗakin ka'aba ran da aka ce ɗakin ka'aba ko baitul maqdis ɗin in mun ɗauki duka ma'anoni guda biyu ran da aka ce ɗakin ka'aba ya dawo hannun musulmai ko baitul maqdis ɗin ya dawo hannun musulmai to baya yadda baya dacewa a gare su su shiga face suna cikin tsoro in ma za su shiga to sai dai taɓa rauniyar hanya da ba a sani ba a ɓoye saboda tsoron kar a gansu a kama su ma kana lahum an yadkhuluha إلا خائفين وحصلت تحت سلطانهم فلا يتمكن الكافر حينئذ من دخولها idan ya dawo karkashin shugabancin musulunci to kafiri kar ya samu daman shiga ciki fa idza dakhaluha fa ala khawfin min ikhraj al muslimin lahu in ma sun shiga to fa suna tsoron kar musulmai su fitar da su wa ta'dibihim ala dukhuliha kuma suna tsoron kar musulunci musulmai su kama su ladabtar da su saboda sun shigo ciki saboda haka a Allah ta'ala ya ce ulaika ma kana lahum an yadkhulu illa khaifin a suratul tauba kuma Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuuna najasun fala yaqrabu al masjidal harama ba'da amihim hadha Allah ta'ala ya ce ya ku masu imani mushrikai najasa ce daka daga yau kar su sake kusantar dakin Allah mai alfarma kaga wannan yana ƙara ƙarfafa magana ta biyu cewa ayan ta sauka ne akan mushrikai tunda Allah ya ce innamal mushrikuuna najasun fala yaqrabu al-masjidal harama ba'da amihim hada kar su sake kusanta dakin Allah mai alfarma sannan hadisi ya tabbata wanda Imam al-Bukhari ya rawaito shi Annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana yace ala la yahujju ba'da al-ami mushrik yace daga wannan shekaran to kar wani mushriki ya sake zuwa nan da sunan zai aikin haji wala yaqufu bil baiti uryan kar wani ya sake yin aikin haji yayi dawafi sirara saboda su a lokacin mushrikan maka suna ganin ka yi dawafi da tufafi ma saboda wai tufafin duk tufafin da ka sa da ai kai ba masumi bane kana sabon Allah saboda haka akwai yiwuwar tufafin jikinka kayi ƙarya ko kayi kaza ko kayi kaza na sabon Allah saboda haka bai kamata ka yi dawafi da shi ba haka in sun zo dawafi sai kowa ya cire kayansa sai ayi dawafi tsirara maza su yi da rana mata su yi da daddare to kaga in haka ne hatta sallolin maye gaba ɗaya kowa tsirara zai dinga yi kenan tunda ai tufafin ka yi sabon Allah da shi bai kamata ka yi bai kamata ka yi sallah da shi ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wala yadufu bil baiti uriya kar wani ya sake yin dawafi a wato ainihin kar wani ya sake yin dawafi tsirara a dakin Ka'aba ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyun Allah yace suna da kunyata a nan duniya Allah zai kunyata su tun a nan duniya walahun fil akhirati azabun azim a lahira kuma suna da azaba mai girma wannan bishara ce Allah madaukakin sarki yake yi wa musulmai cewa Allah ba zai taba bari walan yaj'al Allahu lil kafirin 'ala al mu'minina sabila Allah ba zai taba barin kafirai su yi rinjaye akan mu'minai ba koda kuwa ana ganin a farkon lamari sun yi rinjaye amma daga ƙarshe za su yi asara innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون الله تعالى يتي إن الذين كفروا للي كافري ينفقون أموالهم سنة يد دوكيو ينسو liyasuddu an sabilillah don su katange mutane daga hanyar Allah Allah ya ce amma fa sayunfiqunaha za su gama ciyar da dukiyoyin a banza amma sun matakunu alaihim hasra daga karshe za su yi asara ne dun ba ba za su samu wannan taimakon ba ba za su samu wannan cimma burin da suke so ba sun bayu gulabun daga karshe kuma za a ci galaba a kansu shine ma'anan za su kunyata kenan wallazina kafaru Allah ya ce kaga waɗanda suka kafulce duk in sun gama ila jahannama yuhsharu za a targada su a tuttura su zuwa wutan jahannama li yamizallahu al-khabitha min at-tayyib Allah zai zai bambanta ya cire shirme daga tsaftatacce ya cire mai datti daga mai tsafta wa yaj'al al-khabitha ba'dahu ala ba'din fayarkumahu jami'a Allah zai daura kazanta wani sashi akan wani sashi Allah sai ya tawarwatsa shi gaba daya fa yaj'aluhu fi jahannam karshe da kazantar da masu kazantar duka Allah ya jefa su a jahannama ulaika humul khasirun sune asarabu daka Allah ta'ala yace ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adhabun azim sai Allah yace walillahi al mashriq wal maghrib Allah yace da gabar da yamma duka na Allah ne fa aina ma tuwallu duk inda kuka fuskanta in za ku yi sallah fa aina ma tuwallu duk inda kuka fuskanta fa thamma wajhullah ya yi daidai ya dace da fuskar Allah inna Allah wasi'un alim lallai Allah mai yalwan falala ne Allah kuma masani ne Allah mai ilimi ne to malamai suka tattauna akan menene ma'anar wannan ayar da Allah ya ce gabal da yamma duka na Allah ne duk inda kuka fuskanta a yayin da za ku yi sallah to ya dace da fuskar Allah nan din fuskar Allah take saboda Allah mai yalwan falala ne mai yalwa ne Allah kuma mai ilimi ne to shine malamai suka tattauna wasu malamai suka ce wannan ayar tana wato magana ne akan lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbai suke yin sallah suna kallon Baitul Maqdis daga baya aka ce su dawo su kalli ɗakin ka'aba shine inda Allah ya yi bayani sai ya ƙulu su fa'a'u minan nasi ma wallahu ma'an ƙiblati yi mullati kanu alaiha ƙullin lahil mashiriku wal maghrib ya hadi man ya shawo ila siratun mustaƙi Allah ya ce wawaye cikin mutane za su ce a to su nan da suna kallon nan yanzu sun dawo kallon nan to me yasa suka canza alƙibla Allah ya ce to ka ce musu ai da gabar da yamman duka na Allah ne da baitul maqdis din da ɗakin ka'aba ai duka na Allah ne to shine anan ma Allah ya ce walillahi al-mashriq wal maghrib to shine malamai suka ce da annabi da sahabbai suna kallon baitul maqdis su sallah yanzu aka ce a dawo a kalli ɗakin Ka'aba to sun shiga damuwa akan sallolin da muka yi a baya fa muna kallon baitul maqdis tunda ai dama yahudawa ne suke musu gori cewa to ai duk alƙibla ɗaya ma muke kallo muna sallah to meye ne a ciki annabi ya damu har Allah ya ce da shi qad nara taqalluba wajhika fi sama falin walliyannaka qiblatan tardaha fa walli wajhaka shatran masjidil haram Allah ya ce mun ga fuskarka tana jujjuyawa a sama kana roƙon Allah ya canza maka alƙibla da haka za mu fuskantar da kai alƙiblan da za ka yadda da ita saboda haka yanzu in ka tashi sallah to ka juyar da fuskar ka ka kalli ɗakin Allah mai alfarma ɗakin Ka'aba to shine har a gaba Allah ya ce wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum inna Allaha bin nasi laraufur rahim duk abinda ku yi ne sallah a baya Allah ba zai wulakanta shi ba to shine walillahi al-mashriq wal maghrib anan wasu malamai suka ce a'a walillahi al-mashriq wal maghrib shine kamar yadda al-Imam al-Qurtubi ya kawo al-Imam Ibn Kathir Allah madaukakin sarki mushi rahama ya musu rahama baki daya ya kawo cewa abinda ake nufi shine yana iya ɗaukan ma'anar walillahi al-mashriq wal maghrib shine ga wanda yayi sallah ba tare da ya san ina ne al-qibla ba mutum misali yanzu ya zo nan gari daga wani gari bai san ina ne al-qibla ba sai kalli nan yayi sallah to sai bayan ya idar da sallah to a bisa zance mafi inganci bayan ya idar da sallah sai aka ce masa a inda ka kalla din nan ba alƙibla ba ce to sallarsa ta yi ba zai sake ba ba zai sake ba sai dai imamu malik ya ce ana so ya sake in lokacin sallan bai fita ba amma shi ma bai ce dole ya sake ba cewa ya yi mustahabbi ne ya sake idan lokacin sallah ɗin bai fita ba to saboda haka shine ta iya yi wa mutum ya damu ya ce to aini nan na kalla ne sallah to sai a ce masa walillahi al-mashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah ai da gabal da yamman duka na Allah ne ta inda ka fuskanta ya Allah yana ne kuma yana ganin ka amma bisa ganganci in mutum yayi sallah ya kalli wani waje ba alƙibla ba to sallansa ba ta yi ba sallansa ba ta yi ba domin kallon alƙibla a sallah wajibi ne dole ne kallon alƙibla a sallah kuma wanda yake gashi ga ɗakin ka'aba to shi zai kalli saitin ɗakin ka'aba ne wanda kuma yake nesa to kirdado zai sai wuce to muna tsammanin nan shi ne saitin da ɗakin ka'aba yake to in na miƙe kai tsaye haka sallah ta yi in na ɗan karkace kaɗan sallah ta yi in na karkace ta nan kaɗan sallah ta yi domin duka nahiyar da ɗakin ka'aban take ne amma in juya in kalli kudu ko arewa to wannan shine bai ba sannan kuma babu mamaki zamu ga a cikin hadisai kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in ɗayan ku zai yi bayan gida kar ya kar ya kalli alqibla kar kuma ya ba mu alqibla baya sai dai ya kalli gabar ko yamma to kaga anan sai muga kamar akwai iskali an ce karka kalli alƙibla amma ka kalli gabar karka ba mu alƙibla baya amma ka kalli yamma to menene shine gabar da yamman mu a nan a can wajensu kuma shine kudu da arewa to kaga yanzu mu in mun zo fassara sai mu ce to karka kalli alƙibla karka ba mu alƙibla baya sai dai ka kalli kudu ko arewa ina fatar muna fahimta shine la shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yastaqbilanna ahadukumul qiblata bighaidin kal dayan ku ya kalli alqibla in zai ban daki la tastaqbilul qiblata bighaidin kar ku fiskanci alqibla in za ku yi bayan gida wala tastadbiru kar ku juya ma alqibla baya walakin sharriqu aw gharribu sai dai ku kalli gabar ko yamma to wannan shine anan kaga sai wuce sai dai kalla kudu ko arewa kenan to saboda haka wasu malamai suka ce haka wasu malamai suka ce a'a abinda ake nufi a nan shine walillahi al-mashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah shine ya halatta mutum in yana tafiya a mota misali yanzu muna tafiya a mota daga nan zamu tafi Lagos ai kaga cewa fil ghalib direbobin da suke tafiya din ba musulmai bane mafiya yawa shi bai san lissafin a tsaya a yi sallah ba to a nan ya halatta ga mutum balma wajibi ne a kan shi in ya ga lokacin sallah zai fita to ya yi sallansa a cikin mota to in an dace ana kallon alƙibla shi kenan amma in ba a kallon alƙibla to falillahi walillahi al-mashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah da ka sai ya yi sallansa irin yadda marar lafiya yake a zaune yana kan mota yana kan sidin mota sai ya yi dinga yi ima'i da kansa wajen tafiya sujjada da ruku'u yadda dai marar lafiya yake yin zai sallah a zaune yanzu shi ma yana cikin uzuri wani kuma yana kan jirgin sama wani yana kan jirgin ruwa saboda haka in ba a samu dama ana kallon alƙibla ba to ko ina ake kallo walillahi al-mashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah sannan wasu malamai suka ce yana ɗaukan ma'anar ya halatta mutum ya yi sallan nafila akan abun hawa haka kawai misali daga nan fadaman mada za ka tafi zuwa wuntin dada zai ga cewa karka ɓata lokacinka a banza bari kana tafiya kana sallah akan mashin ɗinka saboda haka ya halatta in ka samu dama ka kalli alƙibla shikenan in baka samu dama ba shikenan walillahi al-mashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah wannan duka al-ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sabab duka wannan suna iya shiga ciki Allah ya ce walillahi al-mashriq wal maghrib da gabal da yamma duka na Allah ne fa aina ma tuwallu duk inda kuka fuskanta fasamma wajhullah kun dace da fuskar Allah inna allaha wasi'un alim lallai Allah mai ilimi ne Allah mai yalwan falala ne Allah mai ilimi ne abinda muka karanta daidai Allah ta'ala ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya fi mana Allah ya sanya alkhairi da albarka a cikin rayuwar mu Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi wa sallallahu wasallam ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am